والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ina godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin ikonsa rayuwarmu ta iso wannan rana ta Juma'a goma sha shida ga watan Jumadal Ula shekara 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Mun sake haduwa wannan majalisi mai albarka ci gaba darasin da muke yi da jin fassara na ma'anonin ayon alkur'ani mai girma ciki wannan littafin Raddul Ashani ila ma'anil Qur'an. na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah tare da ta'aliki na Dr. Abubakar Albani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka muna cikin suratul a'raf zamu tashi aya ta 123 malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمخر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطئن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنكم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين
نعم مشهد عندك قبمه shine inda Allah subhanahu wata'ala ke ambata kissan annabi Musa alaihi salam yayin da ake yin fito na fito tsakanin gaskiya da ƙarya an kai ga matsayin yin muƙabala yayin da fir'auna da mashawartansa suka ƙaryata annabi Musa har ma suke wa'adin a sanya lokaci wanda za su zo masa da sihirin da ya wuce nasa wato a bisa rayawar da suka yi cewa abinda annabi Musa ya zo da shi ba mu'jiza ce daga Allah ba sihiri ne kuma manufarsa shine ya kori mutane daga garinsu domin shi ya zan yana da ɗaukaka shi da shi da jama'arsa bayan da aka zo aka yi wannan lamari su waɗanda suke da ilimin sihiri da suka zo sun fahimci cewa lallai abin da annabi Musa alaihi salam ya zo da shi ba sihiri ba ne, yanzu sun samu ilmul yaƙin cewa mu'jiza ce daga Allah subhanahu wa ta'ala inda sihiri ne kowace kusurwarsa sun sani. To don haka abin da ya rage musu shine su imani da Allah wanda ya aiko annabi Musa da Haruna. tabbatar da imaninsu da suka yi fir'auna ya musu inkari ai duk lokacin da mutum yake alwashi da wani abu kuma sai abin da yake alwashi da shi ya zamanto babu dalili tare da shi to zaka ga in har ba mai son gaskiya bane zai dinga kame kame domin ya ga ya lalata kada sauran jama'a masu fahimta yanzu tun da waɗanda yake alwashi da su waɗannan as-sahara ne falana'tiyannaka bi sihrin mithlihi don haka su kuma yanzu sun yi imani to kaga imanin da za su yi zai sanya sauran jama'a ma su yi imani Muhammad ibn Kathir ya kawo a cikin tafsirinsa ruwaya daga ɗaya daga cikin almajiran Abdullahi dan Abbasin As-Suddi cikin al-mufassirun qurwa'u na Makka ya hakaito daga Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yarda yana fassara wannan aya wadda za mu je kanta yanzu da cewa lokacin da saharatu fir'auna suka zo bayan sun yi hiwar ɗansu da fir'auna a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin qala na'am wa innakum idhan lamina al-muqarrabin kamar yadda yazo a wanku to kuma annabi Musa alaihi salam shi ma ya tsare su yace ku imani da Allah suka ce a'a ai in junanka tsafi ne mun zo da wanda ya fi naka annabi musa alaihi salam ya yi wa'adi da su kamar yadda abdullahi dan abbasin ya ambata suddi ya hakaito daga gare shi cewa ya ambata musu idan har ya zamanto ni nake da ranjaye za ku yi imani a lokacin sai suka ce masa eh za mu yi imani kuma a yadda abdullahi dan abbasin ya ambata wannan ya kasance alama shahadin min fir'aun fir'auna ya ga haka din ya ga lokacin da Musa alaihi salam yayi wannan wa'adin da su shi kan yana da confidence cewa ai annabi Musa ba zai samu rinjaye ba su ma suna ga annabi Musa ba zai samu rinjaye ba to wannan shine dalilin da yasa shi fir'auna ya faɗi wannan kalami da ya zo a cikin wannan aya yayin da su suka bayyana imani ƙala fir'aunu sai fir'auna ya ce amantum bihi bi ta haƙiƙil hamzatain a amantum a wata kira'an kenan nan kuma an yi ibdalin tsaniyati alifan amantum bihi yanzu kun yi imani da shi musa qabla an azana lakum gabanin na muku izini ana ni wato fir'auna yana nuna cewa ba abin da za su yi sai bayan izininsa hatta imani ma yana ga cewa ai ba sa yi imani da wani dan yayi da awar annabta dan yaron jaye su ba tare da izinin fir'auna ba ai dama an ce inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'an ya nuna buwaya da ɗaukaka da mamaya da banga-banga a ban ƙasa. Dalilin da ya saka kenan yake tuhumar su imani ma wai sai ya musu izini. Amantum bihi qabla an azana lakum yanzu kuka yi imani da shi kafin na muku izini? To yanzu abin da yake ƙoƙarin yi ya wofantar da ƙwaƙwalan sauran jama'a waɗanda suka shaida ƙaryar tsafi suka tabbatar da mu'jizar annabi Musa da abin da yake da'awa yana so ya kange su daga yin imani domin wannan yana daga cikin garadun duk waɗanda suke kangararu da ba su yi imani ba suka ga jama'a na ƙoƙarin yin imani suna ƙoƙarin hana su don haka sai yake ƙoƙarin jefa shubuha wanda zai sanya mutane ba za su fahimci yadda waƙe yin al'amari yake ba inna hadha la makrun makartumuhu fil madina litukhriju minha ahlaha fa sawfa ta'lamun sai ce lallai ai hadha alladhi sana'tumuhu wannan abin da kuka yi yanzu la makrun wata kullatacce ne ne kawai makartumuhu fil madina da kuka kukkulla tsakaninku da shi Musa a cikin birni wato yana reference da waccan magana da ya shaida kenan sun yi kamar yadda Abdullahi dan Abbasin ya ambata kuma kun yi haka ne litukhruju minha ahlaha dan ku fidda mutane daga garin su kage yanzu ya sake dawowa hubbul watan ya sake dawowa kayan abu na nationalism wanda ya ji za a kore shi ne baƙi sun zo za su kore shi a garinsu ai kaga shi kuma zai iya bakin ƙoƙarinsa ya ga ya kare wannan muradin to sai bullo musu ta nan wato yanzu yana so ya jefa wai annabi Musa alaihi salam ba da gaske ne ya rinjaye su ba tsarawa suka yi tsakaninsa da su domin su zo su yi ƙaramin tsafi shi kuma ya yi babban tsafin domin dai muradinsa ya cika tun da shi ne malaminsu kamar yadda ya ambata a cikin wata aya to don haka a lokacin ya ce fasaufa ta'alamun da sannu za ku sani ma ya nalukun minni abinda zai same ku daga wajena yanzu kaga ya hada abubuwa nawa ya hada abubuwa wato kaman guda hudu eh ya hada abubuwa kaman guda hudu na makirci a cikin wannan kalamin nasa na farko su waɗancan sahara da suka yi imani kai tsaye to ai jama'a madu za su iya yin imani a dalilin imanin da waɗancan suka yi to don haka sai ya ce amantum lahu ko amantum bihi qabla an azana lakum yanzu za ku yi imani da shi kafin da muku izini kaga wannan makircin farko kenan dan ya kange sauran mutane su ji tsoro karfa mutum ya kuskura ya yi imani sai ya nemi izinin fir'auna domin fir'auna ya yi kashe da in an yi imani ba da izininsa ba to zai ukuba kenan kaga nan yanzu ya kange imani ma sai da izininsa sauran talakawa za su samu wannan shi'uri makircinsa na biyu ya ce inna haza la makarun makartumuhu fil madina wannan kawai wani makirci ne kuka yi tsakaninku da musa kuka shirya wata dabara ku kaga anan ya hana mutane fahimtar gaskiya da annabi musa ya zo da ita su gane mu'jiza ne sai su koma maganar baya cewa ai annabi musa ma tsafin ne dai kamar yadda fir'auna ya faɗa haɗin baki ne tsakaninsa da su makircinsa na uku sai ya ce litukhriju minha ahlaha ya kawo lamun ta'lil kuma wannan dabaran kun yi ne don ku kori mutane a garinsu to kaga mutane suna garinsu da arzikinsu da gidajensu da gonakansu da iyalansu aka ce an zo ne baƙi ne suka zo domin su mamaye su kuma su kore su kaga yanzu za su yi saidin ta janibin fir'auna makirci na uku kenan makirci na hudu sai ya yi barazanan duk wanda ya imani zai azabtar da shi shine ce fasaufa ta'lamu za ku sani kuwa kaga wanda yake da karaman niyya ba zai imani ba to wannan duba wani abu bane uslubi ne waɗanda suke kin gaskiya suke son kange mutane daga gaskiya a kowane zamani a kowane yanayi akwai irin salon da suke bi don wofantar da kwakwalen jama'a sai ya biye da ambata abin da zai musu la'uƙaɗe anna aidiyakum wa arjulakum min khilafin zan yanke hannayenku da ƙafafenku a bisa saɓani ayyadi kulli wahidin yumna kowa a cikinku zan yanke masa hannun dama wa rijlahu yusra da ƙafarsa ta hagu a jirkice kenan zai yanke su bai tsaya nan bai ce sun mala usalliban na kum ajma'in kuma sai na tsire ku gaba ɗaya in na yanke hannayen da ƙafafun a jirkice ba haka zan bar ku ba kuma zan tsire ku har ku mutu wani goye ce wala usalliban na kum fi juzu'in nakhli wala ta'alamun na ayyuna ashaddu azaban wa abqa ta ji kangara fa kuma yace zai gicciye su a jikin kututturan dabinai dabinan da aka yanke samansa mai tsayi don kowa ya gani wala ta'alamun na ayyuna ashaddu azaban za ku san waye fa a tsananin azaba wai tsakaninsa da kuma Musa da ke cewa ubangijinsa zai azabtar da waɗanda ba su yi imani ba yanzu yana kara kansa ne da ubangiji wala ta'alamun na ayyuna ashaddu azaban kuma sanne ce wa abuka kaga kan gara fir'auna ko wane ne ya fi wanzuwa tsakanina da Ubangijin Musa? Maganganun fir'aunahu ba su da kyau, shi sa Allah ce fa'akazahullahu na kalal akhirata wal'ula. Tun farko cikin katobara yake, ƙarshen lamari ma cikin katobarai yake mala yace qala hadhal kalama takhwifan lis-sahara ya faɗi wannan magana ne dan ya tsorar da ya tsoratar da su waɗannan as-sahara da suka musulunta walikai yastakhiffa uqul al-amma kuma domin ya kaskantar da kwakwalan sauran gama garin jama'a ya tsorata su wa yunsiyahum ma asabahum min al-hazima ya mantar da sauran jama'a kar ma su dinga tunani akan abin da ya samu fir'auna da jama'ar tasa na cinsu da yaƙi da aka yi tun da yanzu annabi Musa ya samu nasara a kansu to yanzu ba ya jeho da wani abu da zai tsorata su gaba ɗaya kaga in aka tsorata za a daina tunanin cewa fir'auna ya faɗi wa yaj'al al-amra makidatan mudabbira sai ya sanya al'amarin tamkar wai wata makida ne da aka tsara baina Musa wa Sahara tsakanin annabi Musa da waɗannan matsafa ɗin. Fayarudda bi zalika ma fatahu min thiqatil amma wai a wannan uslubin zai maida makansa abin da ya kubce masa na amincewar da sauran jama'a suka yi da shi akan shine abin bauta. Wa amma Sahara ya zo cikin wasu ayoyi kamar yadda ya zo nan cikin suratu Zukhruf Allah ta'ala ce wa nada fir'aunu fi qaumihi fir'auna yayi shela cikin jama'ar sa fada ma tun farko qala yace musu ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti ya ku mutane ba ni ke da ikon masar baki ɗayanta ba waɗannan ƙoramu da manyan tekuna irinsu naharun nil suna gudana ne ƙarƙashin iko na da yadda ta afalatu basirun ba ku gani kam am ana khairun shin kuna gani na fi daraja min hadha alladhi huwa mahinun wato ai ta'kidi yake ni na fi daraja a kayan wannan walakantaccen wai na nufin annabi Musa ne walakantacce wala yakadu yubin wanda baya iya yin bayani ma a gane shi saboda akwai sarki a jikin harshensa maganarsa ba ta fita shi yasa da aka aike shi ma sako sai yake ambatawa wa akhi haruna huwa afsahu minni lisanan dan uwana haruna ya fi ni iya magana saboda shi annabi Musa alaihi salam yana da sarki a harshensa in yana magana saboda raunin da ya samu tun yana karami a wuta da ya sa a bakinsa haka almufassirun suke ambatawa fir'auna yake cewa falaula ulqiya alaihi aswiratun min dhahab don me ba aiko jeho masa waɗansu kabaki na zinariya ba aw jaa amma ma'ahu almalaikatu muqtarinin ko malaiku su zo tare da shi a gwame suna isar da sako shahidin shi ne inda yace fastakhaffa qaumahu sai ya wato ƙasƙantar da mutanensa istighfaf shine mutane su zamanto ƙasa ai demoralizing ɗinsu ya zamanto an lugwigwita su yadda kowa ma ya haƙura kawai ya sallama wa abinda fir'auna ya ce kawai haka zai aikata shine fasta haffa ƙaumahu ya ƙasƙantar da su ya riga ya maida su kawai tamkar bayi faɗa'u suka masa biyayya duk abin da ya faɗa innahum kanu qauman fasikin saboda su ma sun kasance mutane ne fasikai to kaga shi fir'auna yanzu tunda wannan martaba ta kau gabarin sa tunda waɗanda yake gadara da su yanzu an kashe su to shi yasa ya tsara wannan dabara wa amma sahara amma su waɗannan matsafa da suka yi imani fa innahum nafa'ahum ilmuhum ilmun su ya amfanar da su shi ya saka shi ilimi fa yana da amfani ko na ɗiban kashi ne eh yana da amfani dan akwai ran da zai rana ko cikin wani littafi hikayoyin kaifafa hankula na malam aminu kano sai kawo ta kissa wani mutum babban ɗan boko ne profesa sai ya zo shi kogi ya kawo sabon kawo yana ta murɗawa sai ya tsaye da mai koma mai koma ya ɗauke shi zai ƙetara da shi sai ya tambaye shi ya ce ka iya abcd ya ce menene abcd baka je makarantar boko bai ce a shi bai yi makarantar kai baka da ilimin boko ya ce banda da ilimin boko sai ya ce ka zo duniya a banza sai ya shiru bai ce mar komi ba ana tafiya sai ga sabuwar igiyar kogi ta zo tana murdawa tana murdawa yayi iya bakin kokarinsa ya ga ya tsai da jirgi akan saiti sai ruwa shiga yake cikin komi professor hankalinsa ya tashi shi wannan sai ya ce professor ya ce yanzu ba kowa tasa ta fushe shi don igiyan nan kifa mau za ta yi sai ya ce masa ya ce to ya za mu ya ce a sai ka shiga ka yi iyo ka tsallaka sai ya ce ai ni ban iya iyo ba ya ce baka iya iyo ba ya ce man ya ce ka zo duniya a banza ai ya rama ko Allah ya ci kan malami ne kan gajejjerun kissoshi ne amma masu isar da wani sako wai hikayoyin kaifafa hankula haka su kira sun littafin dan karami tun ina firamare in karanta littafin to kaga ne yana nuna muhimmancin ilimi ko kaga su waɗannan matsafa ilimi na tsafi ba cewa an ce ilimin tsafi yana da kyau ba amma anan sai amfanar da su tabbas in tsafi ne sun san ba a fi su ba abinda suka shaida na annabi Musa sun san ba tsafi ba ne shi saka walid ibn al-mugira ya fi kowa kangarewa don ya ba da shaida akan Kur'ani. ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ya karanta masa wata gaba a cikin suratul nahl inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wannan siyakin ya karanta masa wali ibn nugira da yaji sai san wannan maganar ba shi'ir bace saboda yana cikin waɗanda suka fi iya shi'ir a cikin larabawa gashi da gwanan cewa shi fa an masa baiwa da yawa ga tsufa ga kuɗi ga ‘ya'ya baban Khalid ibn al-Walid sannan ga abu da yawa da Allah ya tara masa amma ya kan gani shi da kansa da ya ji abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta sai ya ce inna fihi la halawa lalle wannan alqur'ani yana da zaƙin bayani kuma ya ce ƙarƙashinsa akwai ruwa da yake ƙuƙƙuga kuma a samansa akwai ‘ya'yan itace waɗanda suka nuna kuma tabbas wannan ba waƙa ba ne magana shi ma ya a cikin balaga na yabo akan alkur'ani amma tare da hakan fa shine ya koma innahu fakkara wa qaddar fa qutila kayfa qaddar thumma nazar thumma abasa wa basar thumma adbara wastakbar wa qala in hadha illa sihirin yusa shi bai faɗa haka kuma kaga yanzu saharatu fir'aun sun fi shi kenan su ilmin su na ƙarya ya amfanar da su sun gane gaskiya sun bi ta shi ko ilmin sa da yake da shi ya sa ya gane gaskiya amma kuma sai kangare bai bi ta ba to kaga shine nan ma ne yace wa amma sahara amma su matsafa fa innahum nafa'ahum ilmuhum ilmun su na tsafi sai amfanar da su fama khafuhu sai ba su ji tsoron fir'auna ba a barazanar da yayi iz dakhala al-imanu fi qulubihim domin imani ya shiga cikin zukatansu fala yarji'una ila al-batil ba za su taba komawa zuwa cikin zuwa ƙarya ba domin a ƙarshe da ya ambatawa kamar yadda ya zo cikin suratu taha fala uqatti anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wala usallibannakum fi julu'in nakhli wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa a cikin surati taha abinda suka ambata qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana wal min al bayyinati wal ladhi fatarana sai kace faqad ma anta qad inna ma taqdi hadhihi al hayat ad dunya suka ce mu ba za mu zabe ka ba mu fifita ka akan gaskiyar da ta zo mana daga wajen Allah wallahi ba za mu fifita ka ba eh don haka sai suka ce faƙazi ma an taka je kai duk abin da za ka yi shi ne ya faƙazi ma an taka ka hukunta abin da za ka hukunta je kai duk abin da za ka yi kai ba gicciye mu ba kai kome ma da mu sai ka ce inna ma taqdi hadhihi alhayatid iya abinda zaka iya dai rayuwar duniyar nan ne ka katse ta mutun ya mutu ko yanzu mutun in ka kashe shi ya mutu kuma shikenan kana ta azabtar da gangan jikinsa ya ji zai ji ba an cire ruhin yanzu ai ruhin shi yake jin zafin to yanzu an raba shi da gangan jikin ya abin da ka ga dama da ita in rayuwa ta rai ya kare mutum ya sami sa'ada a wajen ubangiji ya riba ko bai yi ba ya yi riba to kaga haka imani yake idan ya tabbata a zuciya ba a tsoron barazanan mai barazana qalu anan sai suka ce masa inna ila rabbina munqalibun mufa wato zuwa ga ubangijinmu ne muke komawa ai ba da mautina bayan mun mutu wa bi ayi wajihin kana ta kowace hanya ne muka mutu eh ta kowace hanya ne muka mutu ai za mu koma wajen ubangijinmu ne ai raji'una fil akhirati arana lahira suka ce wa matan kimu minna ai baka kyamata baka mana intikami ma'ana ramuwa baka kiyayya gare mu illa an amanna bi ayati rabbina sai kawai yanzu da mun yi imani da ayoyin ubangijinmu daka ina su ne abin gadaran ya ce wa arsil fil madaini hashirin wa arsala fil madaini hashirin ya tuka bi kulli saharin alim kuma har ma da suka ce a inna lana la ajran in kunna na na'am wa innakum idhan laminal muqarrabin za ku zama in majalisa ai kage yanzu ba komai yasa yake su ba imani to haka lamarin imani yake in dai kai riko da shi aka kika ko aka maka azaba ko aka tsangwame ka a dalilinsa ci gaba da kankame shi yanzu arne trump da ya ce ƙananan arna a nan sun je sun ɗauko babban karansu ya ce zai kawo mana hari a nan saboda imaninmu shi kenan sai muki sai mu watsi da imani mu koma muna tuba muna cewa a mu dama ba 'yan ta'adda ba ne shi ne ɗan ta'adda da su waɗannan ƙananan 'yan ta'addan ai ba mu manta abin da ya faru a zangon katab ba kuma ba mu manta abin da ya faru a yankin plato waje-waje daban-daban ba ba mu manta motoci da ake tarewa a kashe su haka kawai ba ba mu manta babban soja da aka tsare a kashe duk babu har yan maulidi ma ba su tsira ba ko ba haka ba ai duba a manta wannan kashe-kashen da ake ba inda kana da sunan musulunci haka kawai su waye dan ta'adda ba mu manta da abin da ake mana ta fawa balewa ba lokaci bayan lokaci aka yi aka sake nanatawa ‘yan gata aka musu tukwici. Ai, duba manta da wannan ba, an samu ɗan ta'addan, ba kome ba ne, imanin namu ne ba a so. Me yasa kuke musulmi kuke sallah, me yasa matasa za su zo su taru a wajen karatu, me yasa daga an ce hayya ala sallah za ku bar kome ku zo ku yi, me yasa ka in an ce wannan akwai alade a ce ku ce, mu ba za mu ci ba. me yasa kai an tallata muku kuɗi kuna fama ya talauci amma in ko ga kuɗin ruwa ne sai ku ce mun haƙura me yasa ka matan ku za ku ce su zauna a gida ko da ku an tallata musu su fito za a ba su kuɗi sai ku ce gara talaucin da kulle shine laifin ku shine laifin ku alhali wasu wajaje musulmai ana roƙon matasa su yi azumi ko kuma nan kowa yake yi har mai iya shege ma in azumi ya zo shi zai daina zai rage to wannan shine laifin ku shi yasa za a tsangome ku komai ma za a faɗa a kanku an yi an yi a kamo ku an gagara an kwaikwaye ku an kwaikwaye ku babu aikin hajji a addinin su saboda ku kuna zuwa sun ce su ma sai sun je in sun je kuma Isra'ila su dinga jifan su suna cewa masu masu bautar gunki wallahi haka suke gaya musu har bidiyo suke suna turawa duniya gani suna jifan su da ɗanyen tumatir suna cewa idol worshippers idol worshippers masu bautar gunki amma shi wa yakan wai kuna zuwa hajji ne su ma sai sun je dukun abubuwan addinin ku sun kwaikwaya sai ga wani munafiki ya zo ya ce assalamu alaikum ai dama salama ta mu ce to sun yi su yi kamar ya kudin ya gaga ai kama da wani ba wani bane to kiyayyar ba za ta kare ba har abada bari ku ji ba za a taɓa muku in kuna tunana ko lokacin za a daina kinku wallahi ba za a daina ba billahi allazi ba za a daina kinku ba har abada lokacin da za a daina kinku sai kun mika kai walan tarba ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahu ba za su taɓa yadda da kai ba inji Allah sai dai in hanyar su ka bi ka ce kai musulmin ne amma ba kome za ka yi za ka ci alade za ka yi kudin ruwa za ka yi auren jinsi za ka yi koro matanka waje su ma suna sa siket amma dai kana yin da sunan musuluncin za ka je sallah to ba su damu da sallar taka ba tunda bata hana ka wancan ba sun san ba sallah ba ce eh inna salata tanha anil fashai wal munkar inda ana kiyaye ta to sauran kannanta ma za a kiyaye to anan ne kawai za su yadda da kai amma za a yadda bi su Allah ya ce kul inna hudallahi huwal huda ita ce shari'a to kaga nan fir'auna shi ma bai nuna musu kiyayya ba sai kawai imani da suka yi da ka ai su yan lele ne yan lele ne ya musu alƙawura amma yanzu kuma yace zai musu kaza zai musu kaza shi yasa suka ce wa matan kimu minna ba kiyai baka nuna mana kiyayya ba har ka ce zaka yi ramuwa akan mu illa an amanna bil bi ayati rabbina sai kawai da mun yi imani da ayoyin ubangijinmu lamma ja'atina yayin da ta zo mana don haka ba za mu fasa ba thumma raja'u ila Allah du'a a wannan mawqifin an ambaci sun koma zuwa ga Allah ne da addu'a liyu'inahum ala tahammuli adha fir'aun dan ya taimaka musu wajen iya daukan duk tsangwamar da fir'auna zai musu faqalu sai suka ce rabbana afrig alaina sabra Allah ka kwara mana ka sai suka kawo shi da kaman kwararawa afrig alaina sabra kama a ce sabba alaina wato Allah ka kwarara mana haƙuri inda fi'ili ma tawa'adahu bina in har fir'auna ya aikata abin da ya alkawari game da mu la Allah narji a kuffara dan kada mu koma zuwa kafirci ka san azaba wahala in ta samu wani sai kaga wallahi wahala ta saka ya koma kafirci wahala tana sa ayi abin da ba a so eh wahala ba tana sa a yi abin da ba a so shi ya saka kar ka yi gadara da imaninka roƙi Allah ya taimake ka eh roƙi Allah ya taimake ka wajen samun sabaci akan imani rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma kaga na suka ce rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmil kafirun kamar da ka kimsa ma al'umma annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallama cikin suratul bakara. To nan suka ce, Rabbana afirik alaina sabara, ya Allah, ka kwarara mana yin haƙuri ya Allah da juriya, kun san asabaru ɓangarori ne guda uku ko? Akwai asabaru alata, o asabaru fi ta'atillah. Akwai asabaru an ma'asiyatillah. akwai asabar ala aqdarin lahil mu'lima to wannan duk nau'o'i ne na asabar kowanne kuma yana ta'allake da imani mutum ya yi haƙuri wajen bin Allah saboda bin Allah yana da wahala sai ga wanda Allah ta'ala ya sauƙaƙa masa eh sallah aka ce wa innaha lakabiratun illa alal khashiina to bin Allah yana da wahala wallahi amma wanda Allah ya sauƙaƙa masa abu ne mai sauki muna roƙon Allah ya sauƙaƙa mana to akwai kuma haƙuri gabaran saƙon Allah saboda haƙuri gabaran saƙon Allah akwai akwai sai an cije sai an daure sannan kuma da haƙuri a kayan jaraba wadda Allah zai wa bawa wadda ba ta da dai to kaga duka waɗannan ɓangarori guda uku ya ƙunshi addu'an nan tasu rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin ai shine ƙarshen muradin kowane musulmi ka mutu kana musulmi wanda ya mutu yana musulmi ai shi ya rabo shi ya rabo eh yace Allah yace wala tamutunna illa wa antum muslimun karfa ku kuskura ku mutu ai mutuwa ba hannunku take ba ma'ana ku yi iya bakin kokarin ku ku dawwama a musulunci yadda in mutuwa ta zo muku za ta riske ku kuna musulmi Allah ka kashe mu musulmai wannan shine muradin dukkan bayin Allah baki daya manzanni ma abin da suka ambata kenan eh annabi Suleiman alaihissalam ya ce wa alhikna bisalihin wa alhikna bisalihin rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin mutum ya samu ya riska wanda suke salihan bayi ka mutu kenan almutu alal islam hadha akhiru muhdarul musabaka mala yace wannan shine ƙarshen hallaran nan da aka yi domin wannan wato muƙabala wannan musabaka wala nadar amma ba mu sani ba hal fa hal fa'ala fir'aunu bis saharati ma tawa'adahum bihi shin fir'auna ya aikata abin da ya alƙawarin nan ga matsafa cewa zai yanke hannayensu na dama da kafafunsu na hagu ya tsire su kuma a jikin kututturan itace har sai sun mutu aulam ya fa'al koko bai samu aikatawa ba malam ya ce wa zahir abin da ya fi bayyana annahu lam ya fa'al cewa bai aikata haka ba e barazanar yayi amma Allah bai bashi iko ba walam ya kadur bai san ikon yi ba kauli ta'ala saboda Allah ya gaya ma annabi nu annabi Musa alaihi salam da dan uwansa annabi Harun cikin suratul qasas antuma wa manittaba'akum al-ghalibun da ku da waɗanda duk suka bi ku ne masu ranjaya kaga yadda bai sami iko akan banu Isra'ila ba ya je zai halakar da su Allah ta'ala ya halakar da shi to sai a sami wato gamsuwa akan cewa wannan alƙawarin da Allah ya yi ma annabi Musa duk mabiyansa su ne maran jaya don haka bai sami game da su ba domin babu wani nassi wanda ya nuna ya aiwatar ya dai musu barazanan don ya tsorata su wallahu a'lam thumma ya'ti faslun akhar sai wani fasali daban kuma ya kuma zuwa wa zalika mushawaratu fir'auna wa mala'ihi shine shawarar da fir'auna ya da shi da mashawartansa ba'da ma waqa'atil muhazima bayan da aka darkake su aka ci su wato a wannan muƙabala wan faddal jam'u jama'a kuma duk sun dare kowa ya tafi to yanzu menene mafita fir'auna yace
وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستهيي نساءهم وإنا فوقهم قارهون وإن نعم وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستهيي نساء ونستهيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والآقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال أسى ربكم أن يهلك أدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون
وقال الملأ من قوم فرعون manyan mutane daga cikin mutanen fir'auna mashawartansa kenan sai suka ce masa a tazaru musa wa ƙaumahu yanzu za ka bar musa da mutanensa liyufsidu fil ardi su je suna barna a ban ƙasa biddu'a'i ila mukhalafatika suna kiran mutane su saba maka wa yadharaka kuma su rabu da kai wa alihataka da kuma gumakanka shine wasu suka ce fir'auna yana da gumaka kenan a ce wa yazaraka wa alihataka wasu malamai suka ce akwai qur'a'u da suke karanta wa yazaraka wa alahataka wa alahataka wannan kaga an tabbatar da ilahiyarsa kenan sun tabbatar masa da ilahiyarsa su barka da allantuwarka kai ne abin bauta shine wa'ala hataka na yance wa'ali hataka ana nufi da gumakansa wa kana sana'a lahum asnaman sigara ya'budunaha mala yace shi fir'auna yayi musu waɗansu gumaka ne kanana sai ya ba su ya ce su rika bauta ma wannan ƙananan gumaka wa ƙala shi kuma ya ce ana rabbukum wa rabbuha ni ne ubangijinku kuma ubangijin wannan ƙananan gumaka wata fassara kenan walidha qala dalilin da yasa kenan a wani guye ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijin kuma daukaki kaga yanzu mashawartan fir'auna ne suka bashi shawara kaga wannan aya tana ƙara nuna kenan bai yi ma waɗancan sahara abin da yace zai yi ba inda ya musu da mutane ba za su shaurari annabi Musa kuma da jama'a sa ba za su ji tsoro amma kaga anan sai suka nuna a tazaru Musa wa qaumahu yanzu aka bar Musa da mutanansa li yufsidu fil ardi su rika barna a ban kasa me wai barna kaji fa wai wai me yake cewa menene gaya wa mandabaki kalwa ko daddawa gaya wa mandabaki eh wai daddawa ce take cewa manda ya abin nan shi baki ne kaji wai su ne suke cewa wai annabi Musa da jama'arsa suna barna shi fir'auna babban mabarnaci su masu goya masa baya to haka lamarin yake Allah ya sauka waɗanda suke fitowa su zagi annabi su muzanta shi su jingina masa abin da bai dace ba wai sai ce wai su ne masoyan annabi wanda suke kare mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam da darajarsa da ahli baitinsa da kokarin kiran mutane abu sunnarsa wai su ne makiya annabi kaga sun yi irin abin da mutanen fir'auna suka yi irin toko a tazaru musa wa qaumahu yanzu aka bar musa da mutanansa li yufsidu fil ardi si tabarna aban kasa bi du'a ila mukhalafataka suna kiran mutane a saba ma addinin ka wa yarka wa alahataka su barka kai da guma kanka da ka basu in an dau fassarar da malam yayi anan qala yanzu fir'auna kuma sai ya tunzura sanuqattilu abna'ahum zamu dinka kakkashewa kage kawo shi bi tashdid sanuqattilu abna'ahum wani gu kuma sanaqatulu abna'ahum zamu kashe ƴaƴansu almauludin wanda aka haifa sabon haihuwa ƴaƴa maza wa nastahyi nisa'ahum zamu rayar ai ma'ana nastabaqi zamu basu su kuma su rayu matan da aka haifa su kuma ba dan komai ba listi'badihinna domin a bautar da su ka fi'ilina bihim min qabl kamar yadda muka yi da su kafin Musan ya zo Fir'aun sai ya ce abin da zamu musu kenan duk dan da aka haifa zamu je mu kashe shi in ƴa mace ne zamu batta ta girman mu kama ta baiwa sai ya faɗo wani abu na bankama Allah baya son masu bankama wa inna fawqahum qahirun kuma mu a kansu masu ƙahariya ne menene ƙahariya ƙahariya shine wato iko na gudanar da abu yadda aka ga dama a lokacin da aka ga dama kuma ba yadda abin zai iya yi sai dai ya bi shine ƙahariya a sarrafa abu a gudanar da shi yadda aka ga dama lokacin da aka ga dama a inda aka ga dama kuma ba shi da kataus sai ya bi don Allah wannan siffar waye Allah ke da wannan siffar shi yasa Allah ya zama alƙaharu nan ya ce wa inna fawqahum qahiruna bai san cewa akwai qaharu a kansa ba ai mu muna da ikon sarrafa su yadda muka ga damu duk abin da muke so zamu yi game da su in kashewa ne mu kashe ba su da kata ba za su iya cewa komai ba ba za su iya kare kansu ba in bautarwa ne zamu bautar da su ba za su iya duk abin da muke so mu yi da su zamu iya yi shine ma'anarsa wa inna fawqahum qahirun to kaga Allah madaukaki sai nuna cewa shi fa shine al-qahhar a cikin hadithul qudsi dama annabi ya ce Allah ta'ala ya ce al-kibriya uridai Allah madaukaki ya ce nuna isa ya ce tamkar mayafi na ne kuma duk wanda ya jayayya da Allah subhanahu wata'ala ma'ana yace zai dau wannan sifa Allah yace zai azabtar da shi to kaga shi yanzu ya dauki wannan sifa shi yasa Allah ta'ala sai ya kama shi fa hadha akhirul mahdar wannan shine karshen abinda ya hallara tsakanin fir'auna da shi da mashawartansa thumma yabdu anna fir'auna wa qaumahu fa'alu ma tawa'adu alayhi bi bani isra'ila min qab min qatl abna'ihim wastibqa'i inafihim kuma sai bayyana cewa fir'auna da mutanansa sun aikata abin da suke alkawari ma banu isra'ila cewa za su kashe ‘ya'yansu maza za kuma su bar ‘ya'yansu mata a bautar da su fashaka banu isra'ila zalika li musa banu isra'ila sai suka koka ma annabi musa alaihi salam wa huwa hadhal mahdar shine wannan abin da ke hallara gaban mu qala musa sai annabi musa ya faɗa li qaumihi ga mutanansa ista'inu billahi ku nemi taimakon Allah wasbiru kuma ku yi haƙuri akan tsangwamar da ake muku duk wanda aka tsangwame shi akan addini yayi haƙuri shi yasa aka ce wasbiru ala azahu akan tsangwamar da za su muku cutarwar da za su muku ku yi haƙuri innal arba ku sani ita ƙasar ma baki ɗaya lillahi ga Allah take ba ga kowa ba yurithuha man yasha Allah yana gadar da ita ga wanda ya ga dama min ibadihi cikin bayinsa ay yu'tiha Allah yana bayar da ita ga wanda ya ga dama a cikin bayinsa wal aqibatu kusani karshen al'amari kuma al mahmuda wanda yake abin godiya lil muttaqina ga waɗanda suka bi Allah ne da taqwa ay lil ladina yattaquna Allah ga wanda suka bi Allah subhanahu wata'ala suka kiyaye dokarsa yanzu annabi Musa yana musu tamkar al-bushr ne kar ku damu ku dai ku rike imani kuma ku bi Allah subhanahu wata'ala kuma ku yi haƙuri akan abin da zai same ku don Allah ƙasar ma baki ɗaya ba wai masar kawai ba duka ta Allah ce wanda Allah ya ga dama yake gadar masa annabi nuhu alaihi salam sai aka halakar da mamasu masa izgili da duk duniyar ma baki ɗaya sai aka gadar wa annabi nuhu da shi da jama'arsa 'yan tsirari wa ma amana ma'ahu illa qalil amma sai aka gadar musu da duniyar gaba ɗaya su ‘yan kaɗan ɗin. To, kaga annabi Musa yana musu ishara a kan su yi haƙuri, in fir'auna yanzu shi ne yake da mamaya, kamar yadda kaga mu'minu Ali fir'auna ma ya musu wa'azi tun gaba ne, yaktumu imanahu ko? A takatuluna rajulan an ya kula rabbi Allah wa kad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Har inda ya ambata musu ya qaumi lakumul mulki lakumul mulku yawma ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا kaga nan shi ma ya tsinkayar da su ku kuke da iko a ban ƙasa a yau ku ne kuka bayyana kuna da mulki amma kuna ga idan Allah ya kama mu wa isa ya taimaka mana ya musu wa'azi to nan annabi Musa alaihi salam shi kuma mutanen nasa yi ma wa'azi akan su ci gaba da haƙuri wajen bin Allah subhanahu wataala wal'aƙibatu lilmuttaƙin kuma kaga a ƙarshen lamari ai Allah maɗaukaki ya gadar musu ko wa aurasna al'ardar lazina kanu yi ta za'afu na masharik al'ardar magaribi hallaci barak na fiha nan malamai in mun zo kan haya fassara biyu aka yi wasu ce masar ɗin ake nufi saboda ai can Allah ya ambata cikin surutu shu'ara ko kam taraku min jannatin wa uyun وضروء ومكان كريم ونعمة كانوا فيها فاكين كذلك وأورثناها قوما آخرين نكما فرعون هكذا kaga dai Allah ya gadar musu ƙasan Masar ɗin ma sai da Allah ya gadar musu da ita kafin su batta kenan yake nuna bayan an kashe Fir'auna kuma sun zo sun gaje ta har ido wanda shine abin da sun yake yake nunawa wallahu ta'ala alam to kaga nan da ya ambata musu innal arda lillahi yurithuha man yasha'u min ibadihi wal aqibatu lil muttaqin qalu amma dai suka ci gaba da kokawa ai banu isra'ila li musa su banu isra'ila ga musa udina min qabli an ta'tiyana an cutar da mu fa an matsa mana kafin ma ka zo mana ai min qabli an tub'atha ilaina rasulan kafin a aiko ka a matsayin manzo kuma zai iya ɗaukan ma'anar kafin mu a haife ka domin shi ma no musan aisa yanzu yanzu wansa gidan fir'auna dan a tserar da shi ne ko bisa abin da Allah ta'ala ya kimsawa mahaifiyar annabi musa kaga udhina min qabli an ta'tiyana tamkar suna bashi labari ne yanzu ai kafin ka zo mana ma an cutar da mu wa min ba'di ma ji'tana kuma bayan ka zo ma yanzu gashi an cutar da mu da a can ba ma kan wata shari'a an cutar da mu yanzu kuma gashi ka zo mana da shari'a an cutar da mu qala ya dai sake rarrashin su ai cutarwa ga mumini abu ne wanda yake jarabawa daga Allah kada a kare a dalilinta qala asa rabbukum an yuhlika aduwakum ai lallai ubangijinku zai halakar da makihin naku wa yastakhlikuhum fil ardi kuma Allah ta'ala zai sanya ku ne mamaya a ban kasa fatusbihu fiha sadatu asadatan aqwiya za ku zamanto ku ne jagorori kuna da ƙarfi amma kudin ma fa zai muku haka ne fa yanzura kaifa ta'malun dan yaga me za ku aikata kudin ma jarabawa ne in ya ba ku karfin kaga matsiyata yanzu ba su ci jarabawa ba haka ne ko ba su ci jarabawa ba mutanen da duk rayuwarsu Allah ya fitine su a rayuwarsu tun daga annabi Musa alaihi salam Allah ya bada labarin cikin suratul Isra an fitine su a rayuwarsu yadda ka san mujiya billahi allazi haka suke da a duniya yanzu ma tsoron makircin su ne yasa turawa suka yi su amma a zuci ba sa san su har a yanzu dan su rabu da kaya ne shi saka suka koro su cikin musulmi suka shigi nafici su gina fici su dan su koro su bayan an yi abin da suke kira yakin hitila dai bayan hitila ya musu cin kaca yadda ya ga dama sun kururuta abin wasu abubuwan duk ƙarya ne wannan holocaust nasu tantiriyar ƙarya ce suka tsara don kawai su sami sympathy su sami mutane su ɗan tausaya musu sai kasan sun iya makida munafukan jama'a ne kuma a tauran ma ba sa aiki da ita tuntuni sun yi watsi da ita to kaga na annabi Musa tun a lokacin ya ambata musu asa rabbukum an yuhlika aduwakum lalle ubangijin ku zai halakar da makiyin na makiyan naku shine fir'auna wa yastakhliqukum fil ardi kuma zai istikhlafin ku zai sanya ku wato mamaya a ban kasa yanzu ku ne za ku zamanto masu iko masu karfi fa yanzura kaifa ta'malun ko din ma dan ya ga ya za ku yi aiki ayyabtalikumullahu bin ni'ma Allah zai jarabe ku da ni'imomi fayara domin Allah ta'ala ya nunar a tashkuru na habil islam za ku gode ma Allah ne wajen kyautatuwa au takfuru na habil fasad ko ku za ku butulce ma ni'imar Allah ku kafirce kuna barna kuma kaga ba su ce jarabawa da haka din ni'imar da Allah ta'ala bawa bawa to jaraba shi yake yi misali a ce mutum yana fama da jinya rashin lafiya an rasa yadda za a yi an yi shekaru wani lokaci kuma sai Allah ta'ala sai kawo sauki sai aka sami inda aka san magani aka san waraka ya ji shi yanzu lafiya kalau kamar da bai jinya ba wallahi jarraba shi ake mutum yana fama da wahala talauci yan sai Allah ya buɗa masa kuma sai yana ta samun arziki yanzu babu matsala jarraba shi Allah yake duk wata ni'ima idan Allah ya fidda mutum daga cikin wata ukuba ta duniya kuma sai ya kai shi cikin wata ni'ima ta duniya to jarraba shi ake kamar yadda a baya ma ka san an fi cin jarrabawa in ana cikin wahala eh an fi kusa da cin jarrabawa in ana wahala idan idan mutum yana cikin wahala to sai kaga ya, hakuri da talaucin da Allah ya ɗora masa kaga an bi Allah ana ta ibada ana abubuwan kirki da saurakinsu su a yi ta yin azumin taɗawu'i saboda in bai yi ba ma dama da babu abincin karin kumallo sai a yi ta yi a yi ta yi amma daga lokacin da kuma idan walwala ta zo aka ga kuma yanzu fa ai ga varieties na abincin za a ci sai a manta kuma da azumi an jingine yan sai dai na ramadana a dole sauran na fulfuli ba za a yi ba sauran abubuwa da ake yi sai a ƙi zan tsaya ma haka ɗauki abinka an zo kan gaba الله كشير الدم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك an ce wa istakar Thank you.